لتلوا جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو رسول يا رسول الله أرى شكمو كباني لاباري wato wannan kafin ana karawa ne don kara fadakarwa wato alkafin tambihi ziyaratul kafi da arayatumu da arayatakumu duk ma'anarsu daya kafin da aka kara don kara fadakarwa ne ce ne da su ina so ku faɗa min da a ce azabar Allah za ta zo muku da dare shine ma'anar bagatatan a fassarar da aka karbo daga Abdullahi Abbas ko kuma ta zo muku da rana shine ma'anar jaharatan a fassarar da yake an karbo daga Abdullahi Abbas amma wasu suka ce a abinda ake nufi da bagatatan din ta zo muku sanda ba kwa zato ba kwa tsammani kuna ganin komai ya yi daidai amma wakati ɗaya aka ɗauke gaba ɗaya jaharatan kuwa dama an fara ba ku alama sai da aka fara nuna alama cewa ga fa inda tafiya ta dosa sannan ko tafiyar ta kai haka to ya zama kenan jaharatan abin ya zo muku a fili in ji wasu malaman tafsirin hal yuhlaku ila alqawmi zalimun to in irin wannan ya zo akwai wanda ake halakarwa in ba mutanen da suke azzalumai ba wanda yake shi ya tsaya ga gaskiya to ko azaba ta zo yau sama ta hada da shi a duniya amma iyakarta kenan ya rabu da wannan duniya wadda ko ita zaman duniya shi zaman duniya ga duk wanda lahirarsa ta yi kyau ba karamar uku ba ce duk wanda ya je lahira lahira sai zama ta yi kyau to gani yake daman zaman duk da ya a duniya a cikin wata babban uku ba yake shi yasa dan an raba shi da raban duniya an raba shi da zaman duniyar shi gata ma aka yi masa amma wanda aka halakar da shi shine wanda ya koma lahira ya tadda azaba azabar da ta sa duk wuya ma in ya sha wuyar a duniya amma zama ya manta da ita aka nuna masa azaba azabar da ta sa ya mance ma da duk wani daɗi in ma ya game da daɗin a duniya to a hali rakul alqawm zalimun alkafiruna in ba mutanen da suka kafirai ba ai ma yuhlaku shi istifhamin anan ma'anarsa nafai ma'anarsa nafai wato shi a halakar in ta zo ta iya hadawa har mummune amma dai iyaka cewa an raba su da duniya ne amma ba tunda a matsayin mummune suka mutu in sun je lahira ai za su game da kyakkyawan sakamako za su game da kyakkyawan makoma a wajen Allah subhanahu wata'ala وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji ya ce wa ma nursulul mursalina ba mu aiko manzanni duk manzannin da Allah ya aiko su manufa da aiko su din illa bashirina shine su zama masu albishir wanda duk ya aiki nagari to ga sakamakon da yake jiransa wanda duk ya bada gaskiya to za su yi masa albishir bil jannati da aljanna wa munzarina kuma masu gargadi wanda duk ya ki yadda da gaskiyar da ake faɗa masa to shi kuma ga irin nasa sakamakon ga sakamakon da yake jiransa min man kafara bin nari suna gargadin wanda ya kafirce da abin da suka zo da shi da cewa wuta ce take jiransa haza wannan aya ta zo ne bayanin liwa za'ifil mursalina dan ta bayani ga aikin da aka tora wa manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala aikin da aka dora musu shine su bayani ga jama'a su bayani ga al'umma cewa abu kaza daidai ne a yi abu kaza ba daidai ba ne a bari wanda duk ya tsaya yin aikin abin da yake daidai ga sakamakon wajen Allah wanda kuma yace zai aikata abin da ba daidai ba shi kuma ga irin nasu sakamakon wajen Allah wannan shine aikin su wal ma'ana abin da ake nufi su manzanni darajar su shine su albishir ga wanda ya ba da gaskiya su gargaɗe ga wanda yake ya kafirce amma manzannin nan ba su da ikon samar da amfani ko cutarwa ga wani mai amfanarwa mai cutarwa mai saukar da cuta ga wanda ya nufa Allah tabaraka wa ta'ala ba nafi'u ba raro illallah ta'ala shi yasa in an dangana amfanarwa ga wani to a fuskar majazi ne cewa an ba shi matsayin da in ya nema daga Allah tabaraka wata'ala ya saukar da amfani ga wane to Allah zai amsa yanda ya zo a hadisi ingantacce hadisin da Buhari ya ruwaito wanda Imam Nawawi ya kawo arba'una hadisan wala in sa'alani la'udiyannahu wala in ista'aza bi la'uizannahu shi yasa dan an ce wannan manzo ko wannan madaukakin bawa na Allah zai iya bayarwa zai iya hanawa ko zai iya amfanarwa ko zai iya cutarwa ana nufin zai zamo sababi ga haka amma a hakikan lamari la mudiya wala mani'a wala rawa wala nafi'a illa Allah ta'ala ba mai yin wani abu a cikin wannan in ba Allah ba yasa danganawa gare su ta fuskar majazi yana daga a dangana abu ga sababinsa ana dangana abu ko ga sababinsa su ne sababin amma dai mai fayarwar a hakika ko mai hanawar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa misali game da malamu shau yake faɗa diyaru liman fil khalqi yu'ti wa yamna'u ana nufin ta fuskar majaz da aka ce yana bayarwa yana hanawa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana bayarwar yana hanawar amma ta fuskar majazi ba wai ta fuskar hakika ba ba manzo ba ma ba wanda yake annabi ba ba ai bayin Allah Allah yana ba su wannan matsayi yanda wannan hadisin yake nunawa kuma yanda wannan hadisin wanda shi ma dai Buhari ya rawaito shi yake nunawa cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala llahi la abarrahu a cikin bayan Allah ana samun wanda da zai rantse wallahi Allah ga yanda zaka to Allah zai ce to wane yana da matsayi a wajena ba zai rantse min cewa ga yanda zan yi ba in yi wani abin da ba bara in yi yanda ya ce a yi da ya yi rantsuwar a kai har manzo Allah yake cewa min humul bara'u bara'u maru yana cikin masu wannan matsayin wajen Allah an cire wata haƙori manzo Allah ya ce a to tun an cire mata da gangan ai abin da Allah ya ce a yi kisasi وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن براو يتي حبا يا رسول الله hakorin wanke za ka ce za a cire ai wallahi ba za a cire ba manzo Allah ya sake maimaita Allah fa haka yace ai wallahi ba za a cire ba sai su wa'anda aka cire hakorin suka zo suka ce sun yafi sun yafi manzo Allah ya ce inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abarrahu ko yaushe ana samu a cikin bayi wanda da zai rantse wallahi ga yanda Allah zai yi to haka Allah zai yi dan duba matsayin wannan bawa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to aikin dai manzanni babba fi albishir fi gargadi kuma aikin wanda suka yi bin kadamin su kenan ko yaushe a nuna ba bayi abin da zai amfane su a rayuwarsu madawwamiya a nuna musu abin da zai cutar da su a rayuwarsu madawwamiya wanda ya haka to shine ya tsaya akan kadamin manzanni a salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina faman amana wanda a cikin bayi ya yadda da abin da manzannin nan suka zo da shi ya ba da gaskiya bihim da su wa aslaha amalahu ya tsaya ya gyara aikinsa fala haufin alayhim to wannan ba tsoro gare su wala hum yazalun su kuma ba za su bakin ciki ba a lahira su zuwa lahira zai zame musu abu ne na munna na farin ciki innal ladina qalu rabbuna allah subhanahu fala haufin alaihim wala hum yahzanuna anan an mai da lamiri gaman dangane da duban lafazinta kamar yadda an mai da lamiri kuma da dangane da duban ma'anarta koyaushe ita man dangane da lafazinta mufrada ce amma dangane da ma'ana jam'i ce to anan aka ce fa man amana an dubi lafazin nata wa aslaha nan ma an dubi lafazin da an dubi ma'anar sai a ce fa man amanu wa aslahu amma kuma a gaba aka ce fa lahufun alaihim ba ce alaihi ba nan kuma an dubi ma'anar man ne walahum yahzanuna nan ma dai an dubi ma'anar man da ana an dubi lafazin sai a ce fa lahufun alaihi wala huwa yahzanu والذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون كاغا وين suka karanta da ayoyin Allah wanda an isa musu da ayoyin Allah amma a maimakon su ba da gaskiya ta da cewa an tsaye musu da hujja an tsaye musu da hujjoji da za su tabbata cewa magana nan ta Allah gaskiya ce a ayoyin nan na Allah gaskiya ne amma tare da haka suka gwammace su dai su karyata to ya masu humul azab masu wannan sifa ba makawa azaba za ta shafe su bima kanu yafsukuna saboda irin kangare wanda suke wa ayoyin Allah saboda kangare wadda suka yi wa ayoyin Allah wal fisqu fasikanci kangara al-khuruju an ta'ati fita daga biyayya wanda haƙƙinsa a yi masa biyayya amma a ƙi masa biyayya ko dai kullum gaba ɗaya kamar irin matakan da kafirai suke ɗauka kenan aw ba'aran ko ko wani bangare yanda mummune masu saban Allah kenan suke to a duk irin wannan dai fasikanci ne shi yasa fasiki kafiri ne shi ke kan gaban am kafiri ma kafiri kai fasiki ne kafiri fasiki ne shi ke kan gaban ma a fasikanci sannan mummuni mai saba wa Allah shi ma dai fasiki ne don ko ta wani wajen ya nuna wa Allah kan garewa ya nuna wa Allah kan garewa shi fasikanci na kan gaba shine na kafiri wanda gaba ɗaya ma Allah kansa bai yadda ya ba da gaskiya da shi ba bai yadda ba ma akwai Allah balle a ce ya yadda da manzannin Allah ko ya yadda da littattafan Allah duk bai yadda da wannan ba to wannan shine kangara ta karshe wannan ita ce kangara ta karshe to kangara ta mummuni kuwa ya yadda Allah ya yadda da Allah ya yadda da manzannin Allah ya yadda da littafin Allah amma wani abin da ya gashi ya san ga yadda Allah ya ce yayi amma ba haka yake ba to shi ma ta wannan bangaren ya kangare ya zamo ta wannan bangaren za a ce kangararre ne illa iyaka wajen ahlus sunnati irin wannan kangaren ba ta fidda shi daga zamo wasa mummuni za a ce mummuni ne illa iyaka imanin nasa da wata 'yar tangarda a ciki amma dai ba za a ce ba mummuni ba ne amma mu'tazilawa da hawarijawa suka ce gaba ɗaya ma kafiri a su mu'u suka ce ba mumuni bane gaba ɗaya suka ce ba mumuni bane illa iyaka su mu'tazilawa suka ce yana wani matsayi ne tsakanin matsayin imani da kafirci shine ɗaya daga asalansu guda biyar almanzilatu bainal manzilataini su kuwa warijawa ma suka ce ai gaba ɗaya kafiri ne ya za su a wajensu duk imanin bawa amma matukar yana saba wa Allah a guri ɗaya to kafiri ne a wajen hawa rijawa za su ce masa ainihin kafiri ne walaisa a to ya ce falkafiru shi wanda yake kafiri fasko ya kan gare gaba ɗaya liwuru je an dati labil kudiya don ya fita daga bin allah a gaba ɗaya kul la aqulu lakum qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaib ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل كني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول لكم إني هزائن الله ba zan faɗa muku ba cewa taskokin Allah na ga hannuna allati min hayar zuku wanda daga gare ta ne yake azartawa haza wannan murattab abin jerantawa ne ala kauli bisa faɗin saumanin sul musallin ala mashirin manzuri kanahu qala kamar ubangiji yana ƙara faɗa wa mutane ne laysa ala rasuli illa al-bisharatu wan nizara ba wani abu da yake wajibi akan manzo sai koyi albishir ya gargade ba aikin manzo ba ne a ce sai ya ba masu karyata shi amsa daga dukkan wata tambaya da suka yi masa ko a ce sai ya aikata duk abin da suka nema daga gare shi domin shi manzan nan taskokin allah ba a hannunsa suke ba a hannun allah suke shi yasa sai ya so sannan yake buɗewa yadda za a faɗa wa inda hu mafatihul gaibi la alamuha illa huwa ce ne da su ba ina faɗa muku bane cewa taskokin Allah a hannuna su ballantana haku ce sai ne muku kaza ko sai ne muku kaza ko sai ne muku kaza sannan za ku yi imani lan numina laka hatta tufajjira lana min al-aryan bu'a aw takuna laka jannatu فتفجر الانهار هلالها تفجيرا او تسقط السماء على ذاك او تاتي بالله والملائكه قبيلا او تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه to duk wannan ba a hannuna suke ba a hannun Allah ne in ya nufa zai kawo sanda ya nufa in bai nufa ba ko ba wanda ya isa yi wa Allah tilas akan sai ya kawo haka wala inni a alamul gaiba haka nan ban faɗa muku cewa na san abin da yake gaibi ma gaba anni abin da yake ya faku daga gare ni wala yuha ilayya ba a min aike ba a game da lamarinsa kakku ce na sani duk abin da na sani ma na gaibi to Allah ne ya sanar da ni sanin Allah na gaibi sani ne wanda yake na hakika baya bukatar sanarwar wani baya bukatar amfani da wata ala kafin ya kai ga sanin ya sani timtil a tun kafin abin da ya afku hakanan kuma ya san abin san da abin ke afkuwa amma wani allah ko da allah ya sanar da shi gaibi to ya san gaibin ne da wasu ɗan sanarwar allah gare shi idan wani ya da awa cewa akwai wani ba Allah ba wanda yake sanin gaibi da kansa to ya kafirta ba wanda yake sanin gaibi da kansa in an samu wanda yake ya san gaibi yanda ake faɗa masalar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi gaibi yanda sai dai su nabani yake faɗa alimal gaiba fadduhuru ka alim ko kuma azaratu hawa al faranku a manzo Allah ya san duk abin da yake gaibi to wannan sanin gaibi a janibin manzo da sanarwa Allah ne ba wai shi ne da kansa ya kai tare min rasulin shi yasa wanda za a ce manzo ya san gaibi su ringa ganin ko an wuce iyaka ba su ji karashin maganar ba ne ya san gaibin da sanarwa Allah gare shi wanda kuma wannan ai haka Allah ya faɗa ko haka Allah ya faɗa subhanahu wa ta'ala wala aqulu lakum ban na faɗa muku inni malakun cewa ni mala'ika ne min mala'ikati daga mala'iku bayan da za a yi muku da awar cewa ni mala'ika ne hatta tukallifuni bisfatil mala'ikati balle ku ce za ku dora min zuwa da sufofin mala'iku kaso da lissama kamar hawa sama mala'ika shine Allah ya halicce shi da damar sanda duk ya so ya hau sama zai iya hawa wa da mai mashi fila zai ko cewa ba ruwansu da tafiya a kasuwanni ma'ana ba ruwansu da kasabi mala'ika ba ruwansa da maganan neman abinci amma kai mutum mu mutane an yi mu a matsayin da za a ce dole mutum ya tsaya ya nema dole mutum ya tsaya ya nema shi yasa ka ce da mutum kai ya nema abinci ka nema ne daga gare shi ya koma wata sifa wadda ba tasa ba sifar mala'iku ka nema ne daga gare shi ya koma wata sifa wadda ba tasa ba ce sifa ce ta mala'iku wa adamil akal wa shi da cewa barci ko umbasha mala'ika ba ruwansa da ci ba ruwansa da sha amma mutum dole a rayuwarsa ya ci ya sha sai dai in so ake a gabayan rayuwa amma ba haka ba ai ko da wanda yake maɗaukaki ne zai bukatu zuwa ya ci Allah yana faɗa mana haƙƙin annabi isa cewa mal masihu ibn maryama illa rasulun qad halat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqa kana ya fulani da'am kana ya fulani da'am kuma yana faɗa mana wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna da'am wa ma kanu halina ina faɗa mana dai a wata ayar وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق shi yasa ka ga mutum ka ce wai ya baccin abinci to ka nema daga gare shi ne ya fita daga mutuntakar tasa ya fita daga siffarsa ta cewa shi mutum ne mala'ika ne ba ruwansa da abinci to a wala inattabi'u ba wani abin da nake illa in biyayya ba abin da nake bi illa ba yuha ilayya sai ko abin da aka yi aike da shi zuwa gare ni ni abin da yake kaina shine duk abin da Allah ya yi aike da shi zuwa gare ni in tsaya in tabbatar na bi shi sau da kafa to wannan ne aiki na shine ba za a ga na bari ba amma wannan fita daga sofi na mutane ba na bane ni mutum ne sanin gaibi ba na ba ne sai in Allah ya sanar da ni ya taska ta Allah na ga Allah ta baraka wa ta'ala sanda ya so yake budewa wannan duk bai kore a ce a bayan Allah akan samu wa'anda in sun nema Allah ya bude taskar to zai bude amma illa iyaka ba su ne suke budewa ba Allah ne yake bude musu irin yadda aka ruwaito a wata hikaya cewa a wani gari an yi fari an yi rashin ruwa aka fita rana ta farko da sarakai da masu kudi da malamai da waye da waye kowa an fita saboda abin ya damu kowa aka yi addu'a aka yi addu'a rana ba sai ƙara buɗewa take ba ta sai ƙara tangaran take rana ta biyu aka fita rana ta uku aka fita ana cikin addu'a rana tana ƙara buɗewa sai ga wani mutum ya taho haka in ka ganshi sai ka ce kamar wani shiriritacce ne ma ya zo ya same su kai ba Allah mai kuke ruwa ne ba ka ganin ba ruwa a kan ruwa ne duk kuka yi wannan a kan ruwa ne kuka yi wannan sai ya tsaya ya aje kansa ya daga kai sama Allah me yasa ba za ka ba su ruwan ba me za ka yi da shi ka ba su man kawai eh, me me za ka rike ka ba bayi suna ta wahala sun fito a wannan rana dan nan sama sai ta fara cida sai ruwa sai ruwa aka yi ta ruwa to kaga wannan ya nuna wanda ya isa in ya nema Allah subhanahu wataala ya bude taskar ta sai Allah ya bude amma dai taskar a hannun wa take a hannun Allah tabaraka wataala ba shine yace bara ba ku ba ba shine yace bara ba ku ba a'a Allah ya koma ya roka a kuma da yake yana da matsayin da za a amsa roƙon nasa wala in sa'alani la'udiyannahu ya shiga cikin wannan Allah subhanahu wata'ala ya amsa illa iyaka kayan tana nuna mana cewa ba wai tsartsar na zahiri shine ba ko ya sunkuyi da kai ko rawani ko wani abin nan oh a tsaya a gyara abin da yake tsakanin bawa da Allah tabaraka wa ta'ala an ka gyara abin da ke tsakanin ka da Allah tabaraka wa ta'ala duk da wata sifa ka zo ka koma ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala amsa ma zai sauraron ka zai wa yastajibu allazina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadli qul shayne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hal yastawi al-ami wal basir yanzu wanda yake makahu a taba kwatanta shi da wanda yake mai gani wannan makaho ne wannan ko da idanunsa yanzu sa zama daidai makaho da in ya doso rami ba abin da ya dame shi sai ya fada da mai gani wanda duk abin da ya dosa yana ganin shi duk abin da ya dosho shi yana ganinsa a ce sun zamo daya ina waye makahon kafiri domin duk wanda bai san Allah ba to ya gamu da makantar da ba makanta kamar waye mai ganin wanda yake mummuni wanda ya imani da Allah ko da makaho ne to mai gani ne makanta ta hakika shine a ce bawa bai yadda da Allah ba bai imani da Allah ba wanda bai imani da Allah ba to kama wannan makaho ne shine makaho sosai wanda a haƙƙinsa aka ce wa man kana ta yazi ama fa huwa fil akhirati a'ama wa arallu sabila afala tatafakkarun ashe yanzu maganan nan da ake faɗa muku bata isa ku tsaya ku yi tunani ba ku gane gaskiyar abin da ake faɗa muku fatu mai nuna in ya so ku dawo ku yi imani yanzu akwai tunani ba cikin abin da ake faɗa muku ku dawo ku yi imani wa anzir wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنزل به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبعد سورو القرآن ka ba da tsoro ga waɗanda suke kiyayar suke shayin dawo da su zuwa ga ubangiji koyaushe tunaninsu da ya za su koma ga Allah mummuni na hakika koyaushe abin da ya fita masa da hankali shine da wata sifa zai koma ga Allah yana kiyar yana kin a ce ya koma ga Allah a wata sufa mummuna wadda Allah baya su kuma ga shi komawa ga Allah ba bane wanda za a ce an sani yaushe ne za a koma ta yi yau bawa ya koma ga Allah ta yi gobe ta yi sai baɗi ta yi sai wata baɗin ma amma dai bawa bai sani ba shi yasa masu wannan sifar wanda koyaushe ba abinda ya fita musu da hankali irin wata sifa ce za su koma da ita wajen Allah to su wa'annan su ne wa'anda suka fi kowa cancantar a tsaya a karanta musu Qur'ani ai musu bayanin abinda Qur'ani ya kunsa domin su ne in dai an faɗa musu ga abinda Allah yake nufi daga gare ku abinda Allah yake so ku aikata ga abinda Allah yake so ku bari nan take za su yi biyayya amfanin faɗar magana kuwa ya zamo shi wanda aka faɗawa ya amfana da ita ya zamo kai ma da ka faɗa ɗin ka amfana in ka faɗi magana ta gaskiya wanda ya ji ya zamo ya karɓa ya yi aiki da ita to ai kai ma kanka ka amfana babban amfana amma in ka faɗi magana ta gaskiya amma zamo ba a karɓa ba to za a ce dai ka fita haƙƙin ɓoye gaskiya ka fita daga laifin ɓoye gaskiya amma dai tunda wanda ka faɗawa bai aiki da ita ba da mai ka amfana ai baka mora ba ka faɗi magana a ce an ɗauka an aiki da ita inda ake faɗa a wata hikaya akwai wani malami babba a cikin tabi'ai gwanin wa'azi ne mansur ibn mutabir yana wa'azi wa'azin da yake inda yake yin wa'azi dubban mutane ne suke haduwa a wajen saboda ya iya wa'azin kuma wani lokacin sai kaga an bar wajen kowa na kuka kowa na kuka sharbai sharbai to sai nan aka karɓi ransa ya koma ga Allah aka gan shi a wata hika a mafarki aka yi dai ya kai ce ai da na je Allah ya ce o ka zo ya ce ya ubangiji na zo ya ce to ka je dai na gafarta ma ba dan kai ba ba dan aikinka ba ba dan karatunka ba ba dan komai naka ba na gafarta ma dan wani dalili ne kawai sai masarar tabir ya tambaya ya ubangiji to me ya jawo aka gafarta ma ya ce abin da ya sa Allah yake faɗa masa ya ce abin da ya sa na gafarta ma wata ran kayi wa'azi kayi wa'azi kayi wa'azi ya zama wa'azin ya shiga zukatan bayi to a cikin bayin da wa'azin ya shiga zuciyarsu akwai wani bawa wanda da yana ayyuka na tabargaza amma da ya ji wannan wa'azin hankalinsa ya fi na kowa tashi ya zama kukan da yake ya kama shi har cikin zuciyarsa da na dubi kukan da yake ya kama shi har cikin zuciyarsa sai na ga ai ba abin da zan masa a rahama ta sai ko in gafarta masa shi yasa na ce to duk abin da ya ma a baya ya je na gafarta masa kuma bayan nan na ce ai to na gafarta masa shi kadai ne ai duk wanda suke wajen ma a sannan suke tare da shi su je na gafarta masa su je na gafarta masa shi yasa kai ma sa'a kai ka shiga cikin su sa'a kai ka ka shiga cikin su na gafarta ba ka karɓar wannan wa'azin da shi mai wa'azin nan yake shi ya jawo har ya samu matsayin aka ce an gafarta masa to wa zai lazina ya funa amsharu larabim laysa lahum min dunihi wali ba su da wani majibincin lamari yansurum da zai taimaka musu ba Allah ba wala shafi'un ba wani mai ceto da zai ceto gare su yashfa'u lahum da zai ceto gare su wajibulatu nafi halu mai ramiri yusharu jumlar laisa lahum min dunihi waliyun jumla ce haliya shi yasa a mahallin nasba take tana cikin jumloli goma sha shida da ake cewa a mahallin nasba aka yi rabdin da lamiri kawai tana cikin wanda ibn malik yake faɗa wa jumlatul hali siwa ma kuddima bi wawi na bir murmarin aw bihima to ita wannan an yi rabdin nata ne bi murmari da lamiri kadai wa hiya mahallul hawfi ita ce mahallin tsoron nasu tsoron da suke yi na komawa su ga Allah cewa in fa sun je sayan da Allah ya da su ba su da wani wanda zai iya cewa zai kare su daga azabar Allah ba su da wani da zai ceto gare su in ba wanda Allah ya masa izinin ya ceton ba wal muradu bihim wanda abin da ake nufi da su almu'minun al'asuna masu mu'minai amma wanda tare da imanin nasu suna sabawa Allah walmana abinda ake nufi anna in zaraka gargadinka la yanfa'u baya amfana kowa illal mumin al asiyal haifa sai ko mummuni mai saban Allah amma kuma yana tsoron Allah shine babban abin nufi da gargadi shi yasa watan annabi Dawuda sai gargadi sai ce duk mai saban Allah ma kai ya sake zuwa nan sai mutane da yawa suka dare in ya ce duk wanda yake sauran Allah in ya zo nan sai ya gama abin da za a yi masa tun a nan da za mutane da yawa sai suka ji sai Allah ya yi masa wahayi ya to kai Dawudu me ya amfanin gargadin naka in ka ce gargadin naka sai masu bi ne kadai za ka yi wa to me kenan ka cimma ai waɗanda suke saban su ya kamata ma a ce ka fuskanta da gargadin naka domin ya zama sun bar saban nasu amma wanda yake daban shi ba saban yake ba sau ka zai masa gargadi ai amfanin gargadin naka a haƙƙinsa kaɗan ne amma wanda ke saban a ce an masa gargadi an raba shi da saban Allah to shine ai gargadi ko tunatarwa ta yi amfani wa ammal kafirul mu'anidu amma kafiri mai taurin kai wanda shi duk gargadin da aka yi masa bayan da za a yadda to wannan gargaɗi ba amfani a cikinsa ba wannan illa ɗin wata suna ƙara wata illa fala yanfa'u fihi inzaru ba wata illa daban wannan bai kore cewa shi manzo abun umarta ne ba da gargaɗi ga dukkan wanda yake ya saba da umarnin Allah daidai gargaɗin zai ba da fa'ida ko ba zai ba da fa'ida ba amma dai ana so a bayanin wanda gargadin yake da amfani a haƙƙinsu su wayannan gargadin da ake musu kawai dan a yanki hanzarin su ne kan su zo su koma ga Allah a rike su da laifukan su ce to waye gargade su amma in an gargade su shikenan wala wannan alakada bi azabi min qabli da qalu rabbana laula asata ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nahza shi yasa ake gargadin malamai suka ce to haka ma kuma haƙƙin waɗanda suke masu kira ga Allah da sauran malamai su ma dai su faɗi gaskiyar ko da wanda ake ganin ko an faɗa masa ba ba ji zai ba amma matuƙar dai ba wata cutuwa ba ce za ta faru daga faɗar to ana neman su da su faɗa yadda shi abla dan fodo yake faɗa cewa falayim na ul inzara adamu qabulihim fa mutiluhum ma fasaqihim maulahum anta jahidu فإنك إن بلغتهم راء أذرهم فمدهلهم مولاهم أنت فاتهم cewa dan mutane ana gargadinsu amma ba sauraro suke ba balle har su karba wannan bai ce a daina gargadin ba da abin da yake akwai kai mai gargadi aikinka kai gargadin Allah shi ke shiryar wanda ya so in Allah ya nufa ya shiri wani da gargadin da kake sai ya shirye shi in ko bai nufa ba shikenan kai dai ka fita haƙƙin kayi abin da aka ce ka yi la'allah ko dai su ya taƙun Allah sa ji tsoron Allah bi ikilai da fuskar tubansu ciruwarsu amma fi daga abin da suke ciki wa amali da'ati da kuma su dawo su ayyuka na kirki
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كككوري وأنن سكي بوتا وألّه yad'una anan ma'anarsa ya abuduna inda mahashi yake faɗa kenan ai la tubidhum an majlisika kakka nesanta su daga mazauninka wala anil qurbinka ko daga kusaci daga gare ka kakka ce zaka kore su wanda suke bauta wa Allah bil gadati fati wal ashi da maraice yuriduna bi ibadatihim wajha shi ma anan mufassiru ya fito fili ya bayyana cewa ya duna din ma'anarsa ya abuduna abinda da a baya sai muhashi ne ya kawo suna nufin yaddar Allah da bautar da suke bautan nan da suke yi suna yi ne don su samu Allah ya yadda da su ba suna bautar ba ne don wani dalili na daban ta'ala maɗaukakin sarki la shay'an ba manufarsu wani abu ba sai ba dai nan da gyara ko a irin wannan namu la shay'an ba li ashiya'a bane la shay'an ba manufarsu wani abu ba min a min a arari duniya daga amfanin duniya ba wai suna bautar bane nan wata manufa ba sun samu wata kwangila ba ce ta su sauka kaza ko su kaza ba wannan ba suna yi ne kawai dan Allah subhanahu wa ta'ala wa humul fuqara sune fuqara'ul muhajirun da wa kana mushrikuna da'anu fi mushrikai sun yi suka a cikin su wadalabu an yi durdahum sun nema daga manzo cewa sai ya raba su da mazauninsa li yujalisu dan su yadda su zauna da su su wannan mushrikan dan su yadda wai su zauna da manzo Allah suna ganin su a ce sun zauna da wa'annan ai ba daidai bane shi yasa aka saukar da wannan aya wa radin nabiyu sallallahu alaihi wasallam zalika manzo Allah ya nufin koya ware wa wayannan almajiran mazauni nasu na musamman dan su ba da dama ga wannan masu ji da kan ga kafirai su zo su zauna da manzo ko dai da sababin zaman nasu sa shirya manzo Allah manufar su haka manufar haka da ta afu daga gare shi ba wai dan yare na wayannan bane a'a dan dai shi manzon Allah rahmatun ne da kullil halki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to wayannan da su suna cikin rahmatin da sun imani dan an ce sai wakaci kaza ko wakaci kaza za su zauna da manzo sallallahu alaihi wa sallama ai haka ba zai cuci imanin su ba amma wayannan gaba ɗaya ma ba imanin tare da su amma ana sa ran in suna zaba tare da manzo ko za su karbi imanin za su yi imanin ya zama sun tsira to shi yasa manzo Allah ya nufin ya ware musu wakaci wani wakacin su wannan fukara'un a ce sun tashi don wa'annan su zo su zauna haza isha shine mufassiru yace da ma'an fi islami nan sa rai ko wa'annan sa musulunta ce ma shi yace haza wannan isharatu nuni ne ga sababin saukar wannan aya hasilin magana cewa akara a wato akara ibnu habisin at-tamimi at-tamimi da mimin guda biyu ne wanda yake daga banu tamimin ba taimi ba ne ba daga banu taimin yake ba daga banu tamimin yake akwai banu taimin da yawa a larabawa a cikinsu a ƙuraishawa ma akwai taimu ba ɗaya ba ma ɗaya daga cikinsu su ne gidan an na abubakar ana faɗa a haƙƙin na abubakar a taimiyo wato yana daga banu taimin na ƙuraishawa da utbatu na hisnin alfazari wanda shi daga banu fazzarata ne da abbasu mirdasin abbasu ibn mirdasin shi fa daga wata kabila ne shi ko daga banu aslama ne ko al-aslami suna cikin waɗanda aka ba su dukiya da yawa domin a samu su musulunta to su waɗannan sun zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wato tun kafin su wato ko daga baya ne musa cewa ayar madaniya ce manzala yana zaune tare da wasu daga cikin raunanan mummune kamar amma ibn yasirin da suhaibu da bilal haulahu da suka ga da wa'annan uyainatu da uyainatu ibn hizb shi ma can wa utbatu ibn hizb ya sa wata nusar ko wa uyainatu ibn hizb uyainatu ne uyainatu yayin da suka ga wannan suna zaune daura da manzo sallallahu alaihi wasallama a haƙaro sai suka wulaƙanta su suka ce ya rasulallahi da ka zauna a farkon masallaci a ce mu da shigowanmu mu ganka ba sai mun shiga can ciki ba kai nesanta wannan daga gare mu jibarihim da warin jibbobinsu tufafinsu su wa'annan manyan sahabbai amma rubin yasir suhaibu da bilalu suna sanye da wasu jubbobi wanda an yi ne da gashin dabbobi kare hatu tana wari haka saboda koyaushe ita ke nan a jikinsu ba su da wata nan ba su da wata na jala suna ka suka ce da sai mu zauna da kai da sai mu yadda mu zauna da kai mu ringa karɓa daga gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba inda za a yi forumin mu ne irin maganar da annabi nuhu ya faɗa ga mutanensa wa ma ana bi dalidin lazina amanu innahum mulaqu rabbihim wa ma ana bi dalidil mu'minin inana illa nazirun mubin qalu sai suka ce to ai muna san in dai ba za ka kore su ba to amma abin da muke so ka ware mana wani mazauni da larabawa za su gane cewa mu wasu mutane ne na musamman yayin mu mutane ne na musamman ba wanda za a gan mu tare da kowa ba ne wasu vip ne wanda sai nasu mazaunin daban don bakin larabawa suna zo ma ta rana ma haula al'abud wai suna jin kunya a ce baki su zo su gansu sun zauna da wannan bayi sai za na nuje naka shi yasa duk sanda muka zo ma faƙimhum anna ka tashi da su ka ce su tashi fai za na nufara gana an ya so in mun gama bukatar da ta kawo mu wajenka to kana da damar ka ci gaba da zaman da za ka yi in ka so manzo Allah ce eh to wannan a iya yi suka ce to muna so a rubuta a rubuce a takarda aka kawo takardar manzo Allah ya kira sayyidina Ali dan ya rubuta a sai malaika jibril ya sauka nan take na fadin ubangiji la turidu allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabi min shay ma min hisabihim alayka min shay wa ma min hisabika alayhim min shay in fatadurudahum fatakuna min az-zalimin to manzo Allah ya jefar da takaddar nan manzo Allah ya kira mu so sa marum ne yasirin alhali yana cewa salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmata mun kasance muna zama tare da shi in yana nufin ya tashi yakan tashi ya gyale mu mu muna nan zaune amma a wannan halin ma Allah ya saukar da cewa ma allazina yad'una rabbahum la yadatul ashi yuriduna wajha wa la ta'du awnaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tudi'i man ghafalna qalbahu an zikrina wattabahu wa kana amruhu furuda ka hakurkurtar da kanka da zama da bayin da suke bautawa Allah safa da maraice kakka ce za ka tashi daga gare su fakana ya ƙa'udu ma'ana manzala aka kasance yana zama tare da mu bayan nan mu zai kusa da shi a har ya zama go'a ta ka da turkabuna har ya kusa a ce guwoyinmu ta masu rukubata za ta taɓa gwiwa manzan Allah in aka kai wakacin daga al'ada mun san manzon Allah tashi yake to mu sai mu gaggawa mu tashi dan in ba mu tashi ba ba zai iya tashi ba tunda an ce ya hakura da zama da mu sannan mu bashi dan ya tashi to ma alaika min hisabin min shay da abin da suke kakka dauka kai za a yi wa hisabi akan abin da suka in ka da baɗi nuhun gaira mare in ya zama zuciyarsu bayan da zahirinsu take bayan da zahirinsu yake take ba in ya zama a zuciyarsu wani abu ne daban sabanin yanda yake a zahirinsu wa ba min hisabika alaihim min shay haka nan kai ma hisabin da za a yi ma ba su ne za su ɗauka ba kowa zai ɗau nasa ne kowa zai ɗau hisabin abin da ke kansa haza ka talili lima qabla wannan kama kawo dalili ne ga abin da ya gabata wal ma'ana abin da ake nufi la tu'ahazu bi zunubihim ba za a rike ku ba da ba za a rike ka ba da laifuffukan su ko da abin da yake jikin zukatan su inda a ce suna nufin wani yardar Allah ne da zaman da suke da kai zaman da suke da kai kakkace za ka yi masa wata fassara domin in ma haka ne yadda ka fassara to kai za ka ɗau laifin ba su za su ɗau laifin ba wahaza wannan fa alafar ta sun ma kalawar mushrikun bisa kaddara yadda da abin da kafirai suke faɗa ne da suke kafirai nan suke nuna cewa ai wayannan ma almajiran wannan ma talakawan zaman su tare da kai dan su ci abinci ne kawai dan an kawo kana ba su ne da ba ba su kake ba za ka ga sun zauna ba aka ce to in haka din ne ma fa kai za ka ɗau laifinsu wa illa iban ba don haka ba ai ubangiji ya shaida musu da cewa su duk abin da suke suna yi ne don allah ya faɗa yuridu na wajha wa mamin sarka da mishe fatar rudon balle ka zo ka ce za ka kore su fata kone minar zalimina in kai haka ko sai a ce ka shiga cikin wanda suka zalunci kansu in fa'alta zalika in ka aikata wannan takadirin da ba zai yi ba waka zalika waka zalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allah alaihim min bainina alaysa Allah bi a'lama bis shakirin waka zalika fatanna ba'dahum haka muka jarrabu bayi sashin su da sashi bayi ba a yi su dukkan su masu kuɗi ba kamar yadda ba a yi su dukkansu talakawa ba a'a a cikin wasu a cikin bayi Allah ya kan basu wasu kuma ya zamo ba a basu ba don a ga ya kowa zai da abin da aka dora shi akai shi wanda aka bashi zai tsaya ya dubi cewa Allah ne ya bashi in ya so ya abin da Allah yake so a cikin abin da aka bashi shi kuma wanda ba a ba ba zai dubi cewa Allah ne fa bai bashi ba in ya so ya haƙura da matsayin da me shi ya ɗora shi a kai ko ko kowanne zai juya wa matsayin da Allah ya ɗora shi a kai baya haka nan kuma shi talaka zai ringa yi wa wanda yake Allah ya bashi hassada akan abin da ya san cewa Allah ne fa ya baya ko ko shi mai kuɗin zai ringa wulakanta talaka idan Allah ya bashi wata ni'ima ya ringa ganin talakan nan ma ya cika damu koyaushe zo ce a bashi koyaushe sai an bashi ba zai dubi cewa ai Allah ne ya bashi kuma Allah ajiya ce kawai rukon rikewa ce aka ba shi an fiku min ma ja'alakum mustalafi na fi shi yasa aka bai irin wannan ne muka jarrabi sashen su da sashi ai sharifu bilwari ai wanda yake madaukaki aka jarrabe shi da wanda yake ba koman komai ba wanda ake ganin ba mai daraja bane walganiya ai sharifa bilwari walganiya mai kuɗi kuma aka jarrabe shi bil fakiri da talaka hakan nan ma kuma shi ma wanda yake koma bayan aka jarrabe shi da wanda yake maɗaukaki wanda yake talakan shi ma aka jarrabe shi da wanda yake mai kudin bi an kaddamna mutu aka gabatar da talakan da sauƙi ilal imani ta fuska cewa ya riga imani me ya kawo har ya zamo talaka wannan suke a gaban manzan Allah fiye da kowa dan su suka riga imani su suka riga ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam liya kulu dan wanda suke madaukakan su ringa cewa ai shurafa'u wal aganiya'u wanda suke masu madaukakan da mawadatan su ce munkirina suna masu musun matsayin talaka wannan matsayi a hakika na mutum matsayin mutum a hakika matsayin rukonsa da addini mai ruko da addini kowaye shine madaukaki wanda bai riko da addini ba kowaye shi shine kaskantacce da su wannan tunda sun yi riko da addini ai su ne madaukaka duk talaucin su amma su masu kudin in an yi magana haka cewa wayannan fa tunda sun rike addini to su ne madaukaka akan ku sai su dinga cewa a haula al fuqara'u yanzu wannan almajiran su ne za a ce manna Allahu alaihim Allah ya musu baiwa min bainina ba mu ba mu ba a ce wai shiriyar nan baiwa ce inda baiwa ce ai da mu za a fara ba yanda aka fara ba mu kuɗi su ba a ba su ba yanda aka ba mu sarauta su ba a ba su ba to shiriyar nan ma da wata baiwa ce da wani abin a zo a gani ne ai mu za a fara ba ai da kana mahum alaihi adu ai da abin da suke kansa daidai ne ma sabaquna ilai ko huda ma sabaquna ilai da basu riga yi mu bai zuwa gare shi qala ta'ala ubangi tabaraka ta'ala ya faɗa ne musu raddi a laysa Allahu bi alam shakir yanzu a ce Allah bai san masu gode masa ba akan ni'imomin da ya musu Allah ya san masu gode masu wanda suke gode masa akan ni'imomin da yake musu lahu wa godiya gare shi fa ya hadiyahu in ya so ku a ce ya shirye da su bala ai kokwarai Allah ya san masu gode masa akan ni'imomin da yake musu wanda ba makawa zai ci gaba da dora su akan shiriya ka gode wa Allah akan ni'imominsa sai ya zabo Allah ya ƙara dora bawa akan tafarkunan shiriya amma ai wa bawa ni'ima ya rena ta to wannan kuma sai ya zamo a raba shi da ni'imar kuma ta yi a ƙarshe a ɗora shi a kan tafarki na ɓata wal iyazu billahi Allah ya mana ilhamar gode wa ni'imomin nasa a domin ya zamo ya ƙara ɗora mu akan abin da yake daidai alhamdulillah
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى وبنجي يتي سبحانه وتعالى wa'iza ja akan lazina yuminuna bi ayatina duk wakacin da wanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo a gare ka faƙul abinda za ka faɗa gare su ka ce musu salamun alaikum ku kam kukuta ta tabbata gare ku ala kulli halin tunda dai kun yi imani da ayoyin Allah to kam za ku samu kubuta wannan aya aya ce muhimmiya shi yasa sai dai abu hasan shazali ɗaya daga cikin gaggan waliyai da aka samu a wannan al'ummar ya buɗe hizbinsa alhizbul kabir da ita wanda kuma wannan hizbin ma yana cikin wurdan ɗariƙar mutijaniya wurdan da ake bayarwa ga ɗaiɗaiwar mutane ba to ba wurdai na gaba ɗaya ba alhizbul kabir nasa ya buɗe shi ne da wannan aya saboda abin da take nunawa cewa duk sanda dai wanda yake mummuni ya juyo ya dawo to a karbe shi in Allah ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama in wanda suka yi imani da mu suka zo ma to ka karbe su ka ce ku kam kun sabu ku fita to ballantana kuma in bawa ya je wajen Allah yana mummuni shi yasa bawa wanda ya je wajen Allah yana mummuni ai zai samu karbuwa zai samu karbuwa laifin a ce bawa ya ki maiwar umai da hankalinsa ko bai da lamarinsa ga Allah amma matukar ya mai da lamarinsa ga Allah to ko zai samu karbuwa in kaga bai samu karbuwa ba to shine bai gaskanta mai da lamarin ga Allah ba a'a ya mayar ne da hange-hange na daban ba wai ya mayar ba ne sadikan mukulisa amma matukar ya mayar sadikan mukulisan to duk akan abin da yake da shi na laifi ba makawa zai samu karbuwa Allah subhanahu wata'ala ba abin da ke farin ciki ba abin da Allah yake farin ciki da shi irin a ce bawan mumini ya dawo gare shi duk laifin da zaka yi in kai ka dawo ga Allah to sai Allah ya farin ciki da da dawowarka lallahu afrahu بتوبة عبده المؤمن من أحدكم رلت أنه راهلته في الفلاة الله يافو منا ددا وربا وسمومني غريشي فيه دا ينكو da ya rasa abin hawansa a kungurmin jeji wanda abin hawan tare da abincinsa da komai nasa ya tabbatar in ba wannan abin hawan ba zai iya komawa gida ba ba wannan abin hawan ba shi da abinci to in abin hawan nan ya bata sai kuma ya gani to irin munnar da zai cewa yanzu kam rayuwa sabuwa ta dawo gare shi ya samu mafita to minnar da Allah farin cikin da Allah yake yi idan bawa ya tuba ya koma gare shi to ya fi wannan ya farin cikin wannan bawan karfi lalle kam idan waɗanda suka imani da ayoyin suka zo gare ka rasulullah ka ce ku kam kun samu kubuta amince tabbata gare ku salamun din mubtada ne an yi mubtada da kira saboda du'a'i du'a'i yana cikin dalilan da suka sa mubtada ya zo ni kira ka taba rabbukum ala nafsihi rahama ubangiji ya hukunta rahama ga kansa ya hukunta cewa lalle zai yi rahama me ma'anar rahama tasa annahu lamarin da sha'anin ai sha'ana ai lamarin da sha'anin wa fi qira'atin wato shi qira'atsa innahu su masu rubutawa ko masu bugawar haƙƙin su ne a ce in za su rubuta wanda duk yake rubuta tafsirin Qur'ani dan tare da nassin Qur'anin a ciki to haƙƙin sa ne ya zamo ya ringa bin qira'ar shi mai tafsir ba wai ya bi qira'arsa ba ya bi kira'a shi mai tafsirin shi kenan ya bi kira'a mai tafsirin ta mai tafsirin daga baya zai bayanin akwai wata kira'a kama anan kaga jalalai ne ana bayanin cewa a wata kira'a inda akwai kira'a sabiya a wajen za su yi bayani ko kamar rashu abla dan fodo a riya utawili amma a kibatu rafa sudan da man ya faɗa kawai ruwayewar shi zai kawo ba zai tsaya tsaya bayanin cewa wata ruwaya ko wata kira'a ga yanda take ba amma dai haƙƙi in za a buga tafsiri na ƙur'ani to wajen rubuta nassin ƙur'anin ai amfani da ƙira'ar da shi mai yin tafsirin ya amfani da ita ba a ce za a kawo masa wata ba ko da ita wannan din akanta ake ko ta fi shura a'a ai amfani da shi wadda akanta ne ya gina tafsiri ya za kama nan kaga su sun rubuta alhamdar annan da fata alhali shi ya bayyana a gaba cewa shi fa ƙira'arsa yana duban ƙira'a wato a tafsirin nasa yana dubo ƙira'ar da take bisa kasara innahu man amila sannan ya ce wa fi ƙira'atin a wata ƙira'ar bilfati wato in an ce innahu to a sannan inna ɗin jumla ce mustanafa jumla ce mustanafa ba badali ba ce ba tafsiri ba ga rahamata in ko an ce annahu yanda yake a wata kira'ar kenan to a sannan ya zamo badali ne ko ko tafsiri ne an kawo tafsiri ne gari ko badalin ne ma a ce badalin ne ma ya fi mafita badalun minar rahama ya zama badali ne daga rahama shine sai a yi fata ga alhamdar an mun amina minkum suwa wanda diye wani aiki mummuna a cikin ku bi jahalatin a bisa rashin sani abin da ake nufi da rashin sanin anan ba wai bai san cewa aikin nan mummuna ba ne amma rashin sanin Allah wanda duk yake tare da sanin Allah ai ba zai saba wa Allah ba ai idan bawa zai saba wa Allah to ko ya san Allah a sannan sai an dauke masa sanin Allah shi yasa yazo a hadisi la zani hine zani wa huwa mu'minu wala shrabu shurb hamra hine shrabuha wa huwa mu'minu matakar bawa yana tare da sanin Allah to fa ba zai saba wa Allah ba in an nufi sai ya saba wa Allah to sai a zare sanin Allah a sannan ya zamo ya aikata sabon yana marashin sani da Allah domin duk wanda ya san Allah ai ba zai ba za ka ga mai hankali dan Allah ya fito a tsakiyar titi ya kwance wando ya yi tsoro ya yi kashi ai ba za ta yi ba ai da gani an san ba lafiya da gani an san ba lafiya to ai saba wa Allah kamar haka ne hamma ya fi muni da haka tunda dai Allah nan yana tare da kai koyaushe masu wucewa ta yi ba san ka ba amma Allah ya san ka kuma yana ganin ka amma za ka ji kunya masu cewa wani mutane ne mutane ne ma mahalukai kamar ka to ai Allah kana kenan Allahu a haƙo an yusta haya minu amma dauke sanin daga bawa shi yake sawa ya manta da cewa ai Allah ma yana ganin sa cewa wanda dai ya aikata mummuna a cikin ku bisa rashin sani har su ta kaba wasan da ya aikata sun mataba amma kuma ya dawo ya tuba raja'a ya daina aikata mummunan nan ya tuba da sharuɗan tuba da ake faɗa tuba an faɗa sharuɗan guda uku ne in ya zamo saɓawa Allah akai in kuma an taɓa haƙƙin mahaluki ne to sharuɗan tuba guda hudu ne sai sun samu sannan tuban yake zamowa tuba shine annadamu alama fa wani yato Allah ya uda ila zammin fi ma bi alai min umrihi wa an yatruka al ma'siyata tafi sa'ata wa innan sharuɗan kuma haƙƙin mutum ne ya zamo ya mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa matuƙar da yana da iko akai sannan ne tuban nasa zai inganta sannan tuban ba bayan yayi aiki anu daga aikin nasa mummuna wa aslaha ya aikata aiki wa aslaha amalahu ya gyara aikinsa fa inna Allah fa innahu fa innahu fa innahu haqiqa ubangiji ay Allah ai shi Allah subhanahu wata'ala gafuru mai yawan gafara ne zai gafarta masa duk laifukan nasa bari ma karshen ta in tuban nasa ya zamo na gaskiya ne duk abin da ya mummuna sai a musanya masa ya koma hasana fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin rahim mai jin kai ne bihi da shi wato wafihi isharatu wannan ya kunshi nuni ila annal mumina zuwa cewa shi mumini zunubi baya afkuwa daga gare shi sai ko a halin rashin saninsa da Allah da rafkanarsa wanda kuma duk wanda ya rafkana daga Allah to a hakika a wajen masana Allah sai su ce a sannan kamar yayi riddan dan abin da ake bukata daga bawa ya dorar da duban Allah a dukkan lamarinsa a dukkan halinsa a koyaushe nasa shi yasa mafaɗinsu yake cewa idza kun tafi waqatin anil haqqi gafilan fa anta bihi fil kufri lakin bi hufyati matukar za a same ka ko da a gwargwadon kifta ido ne ka rafkana daga Allah to ka tabbata a sannan ka fita daga imani ne ka shiga kafirci amma fitar taka a boye ba a zahiri ba wajen masana Allah za su hukunci da cewa irin wannan kamar ridda ce ta zo daga gare ka dan ko wajibin bawa ko ya shi riga dubo Allah tunda komai nasa na ga Allah subhanahu wataala yanda masalan wanda yake rike da mota ko yake rike da jirgin sama ko yaushe me a gabansa ba ina jirgin yake ba ina zai yi yaushe zai yi to shi ma wannan an ba shi ruko ne amma rukon ba jirgin sama ba ba mota ba kansa kansa aka ce ya duba saboda koyaushe makomarsa inda ya dosa Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya rayu koyaushe Allah yake dubowa shine komawarsa ga Allah tafi komai sauki tafi komai daɗi gare shi amma wanda yake mai yawan rafkana wani lokacin ma ya manta da magana komawarsa ga Allah to kuma wannan shine komawarsa ga Allah take zamowa mai tsanani nasullaha fa nasiyahu ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم ya sa ko yaushe bayi ai ta kokari ai ta tuna Allah ya zama ai ta tuna Allah ai ta tuna Allah a dukkan lamari Allah nan aka dosa kuma kome na ga Allah tabaraka wataala ba wani abu na bawa da ba ga Allah yake ba kuma ba bawa ba shi da wata madosa in ba Allah ba tabaraka wataala wa fi qira'atin wata qira'a fa annahu haifar magafiratu lahu an faɗa dai daman ita inna in ta zo a jawabin sharadi to akwai fuska biyu in ta zo bayan fa'ul jaza'i yanda ibn malik yake faɗa ba'da idza fujatin aw qasami la la ma ba'da hu bi wajhaini numi matilu fal jaza wa za yadridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu to wannan ma'atilu fal jaza kenan irin wannan yana da dama a qur'ani ko kamar can a suratul nuhin an suratul jinni wa man yati allaha wa rasulahu to dangane da larabci a iya cewa fa inna lahu nar jahannama ko kuma a ce fa anna lahu ko na suratul taubati da zai zo alami alamu annahu man yuhadidil laha wa rasulahu fa anna lahu ko fa inna lahu nara jahannama duk dangane da larabci tunda inna ta zo bayan fa'ul jaza'i akwai damar a faɗe ta da fuska biyu ko da kasra alhamza ko da fata alhamza wa kazalika wato an faɗa da kasra to ya zama a tawilin mufradi ne shine mufassir yace fal magfiratu lahu gafara sai ta zamo gare shi to wannan ayar da aka faɗa bata keɓance fuqara'ul mu'minina da suke tare da manzo ba amatu bari ta zage zatta ga duk mai laifi da ya tuba duk mai laifi wanda yake mummuni amma yana laifi amma ya tuba to wannan ayat ta zage zatta Ya- yana komawa ga Allah za a ce salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmata saboda zamowa albishirta albishir ɗinta ya haɗa kowa kowa ba in dai mummuni ne to an masa an yi masa wannan albishir matukar zai koma ga Allah to kul salamun alaikum shi yasa Abdul Hasan Shazali ya bude hizbin sa babba da ita Allama innaka ta'lamu anni lil jahalati wasufun ko to wa kazalika وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين irin yanda muke ta wannan bayani domin dai a gane a gano ina gaskiya take a gano ina ne ba gaskiya ba haka nan koyaushe muke tsayawa mai ta bayanin ayoyi daban-daban na ƙur'ani kama bayyana ma zukira irin yadda muka bayyana abin da muka aka ambata nufassilu layati muke bayanin ayoyi alƙur'ana muke bayanin ƙur'ani li yazhara al-haqqu me yasa ake bayanin ƙur'anin nan dan gaskiya ta fito fili fai umala bihi masu aiki da gaskiyar su tsaya su yi aiki da gaskiyar Allah bai bar bayi a cikin duhu ba halaka fahada yayi halitta kuma ya yayi shari'a ya nuna ya za a yi a samu tsira wanda tasabi na sabilul mujrimi dan kuma tafarkin waɗanda suke mabannata ta fito fili kowa ya gane cewa wannan hanya fa ba daidai bace fatu sanab in ya so a nisance ta wafi kiratin wato bitata ne akwai kuma kira'ar waliyas sabina wafi urabil fauqaniyatu wa nasbi sabila akwai kuma kira'a wali tasabina sabila ya zama a sannan fa'ilin tasabina din manzo ne sallallahu alaihi wasallam dan ka gano kira'a dai da shi ya tafi akai sabilu shine fa'ilin tasabina shi istabana yakan zo lazimi yakan zo muta'addi bisa kira'ar wali tasabina sabilul mujrimina to istabana ya zo lazimi kenan bai da maf'uli domin hanyar a mabannata ta fito istafala yakan zo da shi da mujarradi duk daya istafala awan istafala yakan zo da shi da mujarradi duk daya kama anan da istabana da bana a ce duk ma'anar su daya haka nan kuma awan istafala yakan zo muta'addi kamar anan istaba wali tastabina sabilal mujrimin bisa kira wanda suka karanta wali tastabina sabilal mujrimin sannan istabana ya zo a asalin ma'anarta tunda istabana yana zuwa ne dan dalabu ko litawul ko sauran abin da aka ambata ko yana cikin hanyoyin da ake bi ma a mai da fi'ili lazimi ya koma muta'addi ko shi yasa nan dai akwai kira'o'i guda uku to
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين kulce ne da su ya rasulallah wannan ana faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mummuni an zartar da shi da wannan dan wani ya zo ma yana kokarin ya ma shigo shigo ba zurfi ka bar abin da kake kansa na gaskiya dan wata manufa ta sa to abin da ake nema daga gare ka ka faɗa masa kaulan wahala ka faɗa masa da baki ko kuma ka aikata abin da zai nuna masa cewa kai faga akan abin da kake ce ne da su haƙiƙa ni an hane ni daga a ce in bautawa abin da ku kuke bautawa ba Allah ba ni ibada ta ga Allah ne mummuni ibadarsa koyaushe ga Allah ne wanda duk yake ya bautawa wani Allah to ai ya fita daga musulunci ai musulmi koyaushe iyyaka na'budu iyyaka na'budu Allah kadai yake bautawa ni kam an hane ni daga bautawa abin da kuke bautawa ba Allah ba kul ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la attabi'u ahwa'akum bayan da za a yi in bi son zuciyarku ni kam ba yanda za a yi in bi son zuciya ku ku duk abin da kuke yi bin son zuciya ne ba akan hujja kuke ba fi ibadati a wajen bautawa gumaka wato nahani rabbi ubangiji na ya hane ni bi wasitati dalilin akali was sam'i ta wasitar dalili wanda ake kaiwa ga gano shi ta fuskar hankali na kuma wasitar dalili wanda shi karbowa ake lidilalati kullum min don kowanne daga cikinsu yana shiryarwa bisa cewa Allah makaɗaici ne ba shi da abokin tarayya ko kuma kowanne daga cikinsu dalili akali da dalili sam'i ya shiryar cewa Allah ya santu da dukkan cika duk wata tawaya ta koru a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala qul kene da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la attabi'u hawaakum ba inda za in bi san zuciya ku kadara lan tu'iza in har zan yadda in bi san zuciyar ta fito ni din mako sai zamo na bace kenan sai zama na bace wanda ko bacewa haƙƙin manzo abu ne mustahili domin ma'asumi ne dukkan annabawa na Allah da manzanninsa ma'asumai ne al'anbiya kulluhum zu ismati dukkan annabawan Allah ma'asumai ne ba idan ne haka aiko sai zama na bace wa ma ana minal muhtadiyin ba sai zama kenan ba na cikin waɗanda suke shiryayyo in tabatuwa in har na bi son zuciyar taku shi yasa wannan tsawatarwa ce kada wani mai wasu tsare-tsare tsare-tsaren da yake duk an gina bisa son zuciya ya gama tsarawa ya kawo ma kana musulmi kana bisa shirya daga wajen Allah tabaraka wata'ala ga abin da yake ka tabbatar Allah ne ya faɗa amma ka saki wannan ka koma ga wancan ayin aka yi haka an yi babban bacewa an yi babban bacewa ga abin da yake bisa dahir ka tabbatar yadda shi yake faɗa ne ta basakri azalin nabi mutabi'an limin hajihi wal muhdathat falala watuguneka an dasturi kurzin wa halidin watuguneka an lenin ya jonin ya romu muhala musulmi dan uwa musulmi ka tsaya kai ruko da tsarin annabi sallallahu alaihi wa sallama kana mai bin duk wani tafarki nasa duk wani tsari nasa duk wani abu da za a kawo mana daga baya ka kauce ka kauce dan in ka bi tsarin manzo ka bi abinda manzo Allah ya zo da shi ya wadatar da kai daga duk tsarin wani mai tsari ya wadatar da kai daga tsarin John Kennedy ko Lenin ko Napoleon kowa kowa kowa duk wannan tsare-tsaren nasu duk yanda suka yi musu fenti duk ƙarya ne dan ƙarya ne tunda ba aike aka yi musu ba manzo Allah ko Allah ne ya masa aike eh fa ma lam yunun aw laninu wa markasun bi muhan ilaihim halli anka habala kamar duk wata banda daga gare ka dan uwa wa ma ana minal mutadin zai zama bana cikin masu shirya kulin ni ala bayyinatin قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يبث الحق وهو خير الفاصلين ko ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ala bayyinati min rabbi hakika ni ina bisa hujja daga wajen ubangiji na Allah ya mun bayani ya dora ni bisa hujja wa karkar zartun bi alhali ko dinnan hujjar da ni nake kanta kun karyata ni qur'ani nake kai shine babban hujjata ko ko kun kiyarda ma da qur'ani ko kun karyata da ubangiji haisu ashraktu dan kuna tarar da wani da Allah ma indi ma tasta'jiluna bi ko yaushe in an muku magana cewa ku bar tarar da wani da Allah ku bar saba wa Allah dan kada Allah ya sauka muku da azaba ba maganar da za a ji ta fito daga bakin ku sai cewa to a kawo muku azaban ma a yanzu to ku gane azaban nan da kuke cewa a kawo muku yanzu yanzu ba a hannuna take ba min abin da kuke gaggawar a kawo muku da daga azaba inil hukum illa lillah hukunci kan bai kasance ba sai ga Allah Allah ne zai hukunta yaushe ne zai saukar muku da azaba ki zalika a gaba da saukar muku da azabar wa gairihi da baki ɗayan lamurra duk wani lamari ma na ga Allah tabaraka wa ta'ala sai sanda Allah ya nufi bayyana lamari sannan yake bayyanawa ya qussul haqqa ubangiji shi wato shi kira'ar mufassir a nan din ma dai ya karil haqqa akwai kira'ar sam'iyya ya karil haqqa da radi da ya araba ya rada ubangiji yana yin hukunci hukuncin da yake gaskiya wa wayar fasilin duk masu hukunci ba kamar Allah Allah subhanahu wata'ala shine mafificin masu yin hukunci wa fi qira'ati a wata qira'ar wadda ita ma sab'iyya ce ruwayar su akan ta take ya qussul haqqa ay yaqulu ubangiji yana fadar magana wadda take gaskiya duk inda ya san gaskiya kake to ba inda zaka ji gaskiya irin ka koma ga maganar Allah tabaraka wa ta'ala maganar Allah ita ce karshe a wajen zamowa gaskiya وهو خير الفاسلين قل لو أن عندي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل لهم شنو دسوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم da wannan ne mata sajilo nabi da a ce azaban nan da kuke cewa a gaggawa kawo muku kuke neman a gaggauta kawo muku ita a hannuna take da ƙuri'ar lamur bai niwa bane da an yi ta nan take an gama tsakanin ni da ku ba za ku sake cewa ma a kawo azaba ba nan take zan kawo a ga bayan ku bi an kwace lahu da kun gaggauta azabar gare ku wa sariha dan in huta daga irin wannan izgili da kuke yi a gare ni walakin nahu inda Allah sai dai azabar na wajen Allah yana saukar da ita ne yanda wakacin da ya nufa yanda ya nufa kuma Ah, wato abin da yasa Allah yake jinkirtawa saboda ya bayyana cewa shi mai haƙuri ne yana cikin sunayen Allah ko cikin sufofin Allah alhalimu as-saburu to dan a nuna haka ga bayi shi yasa sai ai ta saba wa Allah ai ta saba wa Allah amma Allah ya kyale walau yu'azillahu an-nasa mimma kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da a ce Allah zai riki mutane da irin ayyukan da suke yi ai da nan take ba za a bar wani motsi a- ba ba za a bar wani mai motsi ba a bayan kasa da sai a wayi gari ba wani mai motsi duk mai rai an dauke saboda irin laifukan da mutane suke aikatawa walakin yurumu ila ajalin musamman Allah yana jinkirta musu ne zuwa ajali abin ambato akwai wakacin da ya nufi kawo musu azaba duk bannar da za su yi ba za ta sa Allah ya kawo musu azabar ba in wakacin bai ba fa iza ja ajaluhum fa inna la kana bi ibadihi basira in ajalin sa ya zo to Allah yana ganin bayan sa inda za a cika ayan ma da gargade to amma sai aka cika ta da sassautawa fa inna la kana bi ibadihi basira ko ah, wa- wato sai- bi an wajila lakum asari lakinnahu inda Allah ina wajen Allah ne shine ah, wa inna ma tahiru abinda yasa ake wa- ko wata kadiru yanda za a kaddara Allahu alam bi waqti qubatil zalimi Allah ya san wakacin da zai azaba ga azzalimai shine wallahu alam bi zalimi Allah shi ya san azzalimai mutabi aqibum yaushe ne zai musu azaba ala yastajilu zalika kada su nemi gaggauta saukan musu da azaba fa innahu la yubiru dan ba makawa azaban nan sai ta saukan musu matukar ba su tuba ba duk kare su da aka yi ba wai dan arab kana bane ana saurara musu ne wala tasibanna allaha gafilan amma ya amalu zalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهدئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرف وافتهم هواء وإنما تهروا جنكر تعذاب الغريسو saboda Allah mai haƙuri ne ya nemi su haƙuri in ba dan haƙurin Allah ba ya ba wanda zai rage a duniyan nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da a ce ubangiji wanda yake shine gaskiya zai bi son zuciyarsu da an waye gari samai da kasai duk sun ɓaci da ma baki ɗayan halittar da take cikinsu a waye gari ba ɗaya daga ciki abu ne mummuna a yufattitul a gaba wato qawlu ba'aril amati ko fa min al qabihi qawlu ba'aril amati fadin sashen ammawa yana daga abu wanda yake mummuna da suke cewa wai ilmin lahi yufattitul akabada wai hakurin Allah ya kai ashe ya kona zuka zuciyar hanta a'a ba haka abin yake ba hakurin nasa ba na ya manta bane ai zuwa ajali ne idan ka ce abinda ayan nan take nunawa mufawwaran lahu cewa da lamarin an fawwara shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin saukar musu da azaba da ya gaggauta saukar musu da azabar in ya so ya huta daga gare su amma kuma sai gashi ya zo a hadisai cewa akwai sanda aka yi wa manzo matai ga azabar za a yi musu in yana so amma ya ce a'a a kyale su kamar sanda ya dawo daga da'ifa kaga sannan mala'ikan duwar wasu ne zuwa manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce ni yanda duk kace a da mutanen nan ayi in ka ce a daga duwatsun nan da ke kewayen makka a sako musu a kazan daga yanzu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a a kyale su dai ta yi su imani nan gaba amma wani aya ko ita take nuna cewa ashe da manzo zai samu dama ainan take za a yi ta a gama to ya za a yi a haɗa tsakanin ruwayoyin guda biyu nan zahiri sai a ga kamar akwai ta'aruri shine wa mukuta rama wa rada abin kutawar abin da ya zo min itiyani malakil jibali daga cewa mala'ikan duwar watsu mala'ikan da yake abin sa- a hannunsa aka hore duwar watsu ya zo ga manzo yana neman shawararsa cewa ya rufe su da duwar guda biyu manya da ke gefen maka amma kuma manzan Allah ya ƙi yadda ya ce a kyale su manzan Allah ya ce ina sa ran wanda zai imani da Allah ya zamo ya fito daga zuriyarsa alrudu an ya haruja min zuriyati man yuminu billah fasala tanafi ya zamo an samu mu'arara tsakanin abinda ayan nan take nunawa da ire-irenta da kuma abinda irin waɗannan hadisan suke nunawa to amsa da za a baka abinda ya zo a cikin ayar bin nazari lasil bashiriya duba ga asalin mutuntaka shi mutum a ɗabi'arsa mai saurin kulewa ne yanzu nan in za ka fata wa mutum ka iya kule shi yadda nan ya kule da kai domin mutum a matsayinsa na mutum yana ta'assuri da cutarwa ko amfani da ka kawo masa abin da zai dame shi ko zai cuce shi yanzu nan zai kule da kai da ka kawo masa kuma abin da zai amfane shi yanzu nan zai maraba da kai ya karbe ka hannu biyu shi ku abin da ya zo a hadisin dan wata rahama ce daga wajen Allah da Ubangiji ya saukar da ita ya sanya ta ga manzo shi yasa sanda manzo Allah yake faɗar wannan kamar an ɗauke siffarsa bashariya ce an kawo masa siffar nan ta rahama wadda Allah ya sa gare shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina shi yasa Allah ya ji kansu da wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum ai dan wata rahama ce ta musamman da Allah ya sanya gare ka shi yasa har kake tausasawa gare su shi yasa a sha nan din ma dai lamarin ya koma ga Allah wannan rahama da Allah ya kawo ga manzo ita ta sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale ka a sauka musu da azabar yanzu yanzu fata dabbar ka lura da wannan ka lura da wannan wa inda hu mafatul gaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده تعالى مفاتيح الغيب لما بين سبحانه يعني بين سبحانه وتعالى بين أولا نفرق أنه منفرد بإيجاد كل شيء cewa shi kadai shi ke samar da komai ba wani abu ko menene da za ka ce ga wani mai samar da shi ba Allah ba komi Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi ke samar da shi hayran kana aw sharran abinda ake so ne ko abinda ba a so to bayyana liqauli dan ya ce inna hukumu lillahi innal hukumu illa lillah ai hukunci gaba daya ba ga wani bane na Allah ne to bayyana saniyar sai Allah ya dawo kuma ya bayyana a marra ta biyu annahu munfaridun bi ilmil gaibi cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kadaita da sanin abin da yake gaiba duk abin da yake gaibi in ka ga wani ya sani to sai dai Allah ya sanar da shi kowane ne in Allah bai sanar da bawa gaibi ba to ba yanda za a yi ya sani shi yasa sanin Allah ga gaibin sa sani ne wanda yake zati amma sanin wani Allah ga abin da yake gaibi wani Allah tayu Allah ya sanar da shi gaibi tayu a ce ya san gaibi to amma shi sanin nasa iktisabi ne ma'ana Allah ne ya bashi sanin har ya sani in Allah bai bashi sanin ba ba zai sani ba amma shi Allah ba za ta yi a ce ga wani gaibi ma da bai sani ba ya la innahu bi kulli shay'in muhid bi qawlihi ya bayyana haka da yace ba inda huwa fatul gaibi fa huwa wannan kan dalili ma kabla kaba ana so a bada hujja ne ga abin da aka faɗa a baya kamar ubangiji yana cewa ne azaba da rahama kowanne daga cikinsu da ikon Allah ne ba wanda ya san wakata baji zalika wakashin zuwan wannan sai Allah domin mabudin lana inda wani fatar gaba don mabudin gaibi gaba daya ya tabbata ga Allah ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba in kaga wani ya san gaibi to da sanarwa Allah ne yanda yake faɗa wa in da alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtara min rasulih shi abul hasan shazali yace anan fa akwai awwaliyin aw sadiqin illa man irtara min wali min min rasulin awwaliyin aw sadiqin wani ya iya cewa irin wannan tawilin sufaye ne ga ayoyin qur'ani za a ce eh kwarai tawili ne amma ga hujja ai ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah yana faɗa karka na fi man qablakum min al-umami muhaddasuna fa in yakun fi ummati fa umaru minhum a al'umman da aka yi kafin ko ana samun wanda akan zartar da su daga gaibin Allah a faɗa musu cewa ga yanda kaza yake ko a nuna musu abin da yake gaibi manzo Allah ya ce in za a samu wani a cikin su al'umma to lalle Umar yana cikin su lalle Umar ibn al-Hattabi yana cikin su yasa ashe kenan illa manirtara min rasulin aw waliyin aw aw sadiqin aw waliyin eh aw sadiqin aw waliyin to لأنه عنده لأن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو to haza'in haza'inuhu taskokin gaibi aw turukul musilatu ila ilmi ko hanyoyin da za su sada ga sanin gaibi wata kadimin zarfi da aka gabatar da zarafin aka ce wa inda hu mafatul gaibi yuzunu bil hasari yana fa'idantar da hasaru wanda wasu malaman da yawa sun ce da hasaru da kasaru duk ɗaya ne dama an sani kasaru ɗaya daga cikin hanyoyinsa shine takadimi ko ɗariƙuhul nafi wal istisnahuma wal adafu wata kadim wal adfu wata kadim summa innama inda mai mi'atul ma'ani yake faɗa ko akwai hanyoyi guda hudu na hasaru ko na kasaru wanda su suka fi shura bayan wa'annan akwai wasu hanyoyin amma wa'annan su suka fi ɗaya daga ciki shine takadimi kamar a nan da aka gabatar da labarin wanda ba wajibi ne a gabatar da shi ba tunda mubtadan ma'arifa ne ma'arifa ne shi yasa a iya cewa mafatihul gaibi indahu mafatihul gaibi indahu amma aka gabatar da indahu din to ya nuna hasaru wa huwa munsabun alal jami amma fa a gane da aka ce ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba ana nufin dukkan gaibi fala yunafi wannan bai kore annabar al'anbiya'i cewa wasu a cikin annabawan Allah ko wasu a cikin waliyan Allah Allah ya kan tsinkayar da shi bisa sashen abin da yake gaibi wanda zai faru ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce alimul gaibi fala yasuru ala gaibihi ahadan illa man irtara min rasulih ubangiji shine masanin gaibi ba ya tsinkayar da wani bisa gaibinsa in ba wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni ba aw garau a hada bil mugayyabati ilman kama a hada ilmun lahi biha faqad kafara amma duk wanda zai budu baki yace annabi mu sallallahu alaihi wasallam ko waninsa daga mahalukatu duk matsayin ku wannan mai matsayi yace wai ya kewaye saninsa ya kewaye da dukkan gaibi irin yanda sanin Allah ya kewaye to wannan ya kafarta wannan cewa kama a hada ilmun lahi shine ya kawo aka ce ya kafarta idan da kawai cewa ya hada bil mugayyibati ilman to wannan yana da mafita tunda Allah ya ce wa Allah maka ma lam takun ta'lam ma dinna mausuliya ce malaman usulul fiqh suna faɗa cewa ma mausuliya tufidul umuma tana fa'idantar da umumi to amma cewa kama a hada ilmun lahi biha to wannan shi ya jawo aka ce ai ya bar addini la ya alamuha ba wanda ya santa illa huwa in ba Allah ba wayyal hamsatu sune guda biyar allati fi qawlihi wanda yake ta zo a fadin ubangiji inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gadan وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية كما رواه البخاري عند البخاري يرويته ويعلم وينجي ياسا ما في البر ده أبن ده يكي تدو الكفاري فقواني ده جيجنا والبحري ياسا ده أبن ده يكي تكيو روا ko koramin da suke a gefen ruwa alkurallati alal anhari garuruwan da suke a bakin ruwa wa ma tasqudu min warakati bayan da za a yi a samu ganyen bishiya guda ɗaya ta faɗo ƙasa illa ya alamuwa sai ko Allah ya san ganyen bishiyar nan ya san kuma faɗowar ta ta ƙasa sanda ta faɗo shi yasa Allah ya san kulliyatu haka ba ya san jutsiyatu akwai wasu cikin falasifawa da suke ganin Allah saninsa ya takaita ne akan kulliyatu bai san jutsiyatu ba wannan wannan ɗaya ce daga cikin matsaloli guda uku da imamu muhyiddin hujjatul islam al-ghazali ya ce za a yi hukunci akan duk wanda ya tafi akan ɗaya daga ciki to lalle ya kafirta bisa lasatin kafaral falasifatul uda iz an karuha wa haya haqqan musbata al-ilmu bil juz'i hudusul alami wal hashru lil ajsadi husha mulafa wala habbatin ba a samun kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhai na kas sai Allah ya santa ya rubuta ta ma tun kan ayi ta da lokacin da aka yi ta da wanda za ta kare da Allah ya riga ya rubuta kuma ya san yadda take sanda sanda aka yi ta ko sanda ake yin ta wala ko wani abu wanda yake danye wala ya bis ko wanda yake busasshe malamai da yawa suke cewa ai wannan radbin din ana nufin zuciyar mumuni zuciyar mumuni ita ce danya saboda za ta ci gaskiya gaskiyar ta shige ta ba ta bushe ba balle a ce ta ke kashi ya bisin kuwa ke kasashiyan nan ana nufin zuciyar kafiri kafiri zuciyarsa ta riga ta ke kashi ba wata gaskiya da za a yi masa bayani a ce ya karba a to ko dai menene ma'anar kowanne ma dai a ciki ake nufi to Allah ya san haka kuma ya riga ya rubuta fi kitabin mubin a littafi wanda yake mabayyani a fa in kulta in kace inna jami'a hadhihi al-ashya baki dan abuban baki dan abuban nan da aka ambata dakhilu ya shiga ta ta kaulihi karkashin fadin ubangiji wa inda huwa fatul gaibi falima ufrida ha bi zikiri me yasa aka ware ta ko falima afrada ha falima afrada ha me yasa Allah ya ware ta da ambato ujiba za a baka amsa cewa yana daga tafsiri bayan ijmali shi yasa min arfil ha sai alal am shi yasa akwai idnabi bi zikril aha aha sai ba'da al am Allah ya fara ambatan tudu da kogi saboda abin da yake cikinsu daga abubuwa na ban mamaki sannan kuma ya ambaci a ganyen bishiya warakati sun makaddama zikirar warakati sannan ganyen bishiya li'annahu yara kullu adin nan kowa ma yana iya ganinta amma ba wanda ya san gidata in ba Allah ba sai ta yi bishiyoyin ma a gidanka suke amma da za a tambaye ka bishiyoyin nan na gidanka ganye nawa ne ina wane kai ko guda ɗaya a ciki za a ware ko guda ɗaya za a ware kai ganye bishiyan nan ganyen guda nawa ne baka sani ba amma a ciki ba wanda Allah bai sani ba ba ta gidanka ba ta gidan kowa ba ta gidaje ba har ta gonaki har ta jejina da Allah ya san idayarsu sannan abin da yake ya fi rauni daga ganye wanda ba lalle a ce kowa ya gani ba shine kwaya misalin sannan ya ambaci misalin da ya haɗa baki ɗayansu shine radbu da yabisu ko domin ko dai su shiga karkashin radbu ko su shiga cikin yabisu illa fi kitabi mai sai ko an rubuta a littafi ba bayyani huwa lawhul mahfuz shine lawhul mahfuz wa istisna'u badalu ihtimali min al-istisna'i qabla badalin a istisna'in nan badali ne na ihtimali daga istisna'in da ya gabata shine can illa ya alamuha wa ma tasqudu min waraqatin illa fi kitabin mubin وهو الذي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل الله سبحانه وتعالى شيكي كربرا وكم كددري معنا متن غاشي دي دري أما ya san me ya daura da shi an ɗauke wannan daga gare shi ba matacce ba ne amma kuma bai san me ake kusa da shi ba ya kabiru arwahaku yake karɓar rawukan ku inda naumi yayin bacci kuma in allah ya nufi mutum ba daga wannan baccin bane zai mace to sai a dawo yadda ayar suratu zumar take nunawa Allah ya tawaffalan fusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yamsiku allati qali ala hal mauta wa yursilu luhure ila ajalin musamma shi yasa tawaffa ba wai lalle ana nufin karɓar rai na mutuwa ba karɓar rai na bacci shi ma tawaffi ne shi yasa kamar ahmadiyawa da mabiyansu da suke cewa ai Allah ya faɗa a Qur'ani cewa annabi Isa ya mutu to ba su gane ba ne cewa Allah ya ce ai wai Allah ya Isa inni mutawaffika iska Allah ya Isa wannan maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sai mutawaffika ai ma'anarsa zan karɓi ranka ma'ana za ka mutu aka ce a ai tawaffa ba lalle yana nufin mutuwa ba zarar a raba mutum ma da jin abin da yake daura da shi yayin bacci to shi ma wannan ana kiransa tawaffi nan ga wannan ayar ta suratul an'ami ga kuma ayar da za ta zo a tura- a suratul zuwa shi yasa wani mawaki ya tarminin wannan yake cewa tawa- tabaraka man tawaffakum bilailin wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari ya san duk abin da kuke aikatawa da rana da rana mutum ya shiga nan shiga can shiga nan yi nan itan nemi wannan magana da wannan amma kuma a ƙarshe ka duk mai wannan ya zo ya kwanta bacci ya ɗauki sai a zo a yi abin da za a yi a gabansa ba bai sani ba sai a yi abin da za a yi a gabansa bai sani ba da can kusan da ake ido biyu yi wannan